أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin littafin riyadu salihi za mu tashi a kan babi na 188 babu salatu subuhi wal asar kuma aka yi rubuta na ku ok bai sa babu fadli ba na wasu babu fadli sai ce babu salatul asiri na na dai ganci ne ma a wani littafi ya sa babu fadli fadli salatin subhi yau wato wai kar ku ne nawa haka inda na karanta babu salatul subhi wal asri na kuma babu fadli salatin subhi wal asri duk magana ɗaya ne babun sallar la asuba da la'asar babun fadlar sallar asuba da falalar sallar la'asar wato waɗannan salloli guda biyu Allah maɗaukacin sarki ya fifita su akan sauran ‘yan uwansu salloli ga su duka farillai ne amma Allah maɗaukacin sarki ya sanya suna da wata miza wata falala wanda yake sauran sallolin ba su same ta ba ɗauki misalin asuba Allah maɗaukaki sarki ya sanya asuba tana da falala na farko dai mala'iku suna halartarta inna ƙur'an alfajiri ina in ji Allah kana mashuhuda mala'iku suna halartarta kaga falala ce mai girma sa'annan ita sallar asuba da ita sallar la'asar ita ma sallar la'asar haka mala'iku suna halartar ta saboda lokaci ne da suke canjin aiki to sa'annan sai Allah madaukakin sarki ya sanya kowace sallah a cikin sallar la'asar da asuba Allah madaukakin sarki ya nisanta su da sauran salloli kai ka ce an ba su lokaci ne na musamman su kadai idan ka kalli sallar asuba tana da nesa da wata sallah gaba ɗaya akwai rabin dare tsakanin sallar isha da sallar asuba shi yasa za ka ji wasu malamai mafi yawa ma sun tafi akan cewa lokacin isha yana karewa ne a rabin dare rabin dare ba kamar yadda wani yake ganin kawai zai ƙi yin isha sai kamar karfe uku na dare misali sai tashi ya isha a'a a wajen mafi yawan malamai ya bar sallah ta wuce so lokacin isha shine zuwa tsakiyar dare daga yanzu har zuwa tsakiyar dare daga tsakiyar dare zuwa kuma za a samu wato yankin dare sa'an nan za a samu lokacin tahajjud lokacin sallar dare wanda waɗanda Allah ya zaɓa sai kaga suna tashi wannan lokacin suna ta neman lahira a wannan lokaci to kaga tsawon lokaci to haka ne ita ma sallar la'asar tsakaninta da wato akwai rabin yini akwai rabin yini wata gida mutum ya ce a zahar eh amma za ka ga tsakanin da la'asar da kusan rana ta zo tana yankinta na ƙarshe wanda daga ita sai faduwa wannan lissafin bambancin nisan sallah malamai suna kirga ma asuba shi ma wata falala ce na keɓance ta to kuma falalan asuba da dole a sa ta da lafazin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah madaukakin sarki yace hafizu ala salawati da yace was salatul wusta maza Allah ya ce la'asar ce eh ita ce wannan sallah ta tsakiya shi yasa za mu zo mu ji falalan sallar la'asar to sallah asuba musulmi ya kokari duk janda za a yi kada sallar asuba ta dinga wuce shi haka nan sallar duk salloli ma ka su wuce shi amma babu ya asuba sannan babu ya la'asar in ka bi wani hadisi babu babu kowace sallah ba za ka ga ta samu wannan daraja na dan adam kenan duka Allah da mun ya bada ubannin cewa hafizu ala salawat duk ku kiyaye su amma Allah ya cire wasu saboda abubuwan da ake samu za mu zo mu karanta hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna darajar mutumin da ya sallan asuba daraja da daukaka da yake da ita a wajen Allah عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة متفق عليه an samu hadisi daga abi musa al'ashari yadda Allah tabbata a gare shi sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sallal baradaini wanda ya salla wato salloli wanda suka zo a ƙarshen lokuta guda biyu kaga asuba ta zo a ƙarshen dare ko na to ita kuma la'asar ta zo a ƙarshen yini na da haka wanda ya sallace su da kalar janna zai shiga aljanna zai shiga aljanna wanda duk ya tsare su to kaga kuma zai yi wahala zai wahala ka ga mutumin da ya tsara asuba ya tsara la'asar a ce ma baya yin magariba na ko baya yin isha na misali saboda ya tsara waɗannan a zai wahala saboda sallah in dai an yi mata tsarin da ya kamata ta ita ma za ta taimaka wa mutum ya zama yana bin Allah shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa a inna salata tanha anil fashai wal munkar sallah tana hana alfasha da dukkan abin da shari'a musulunci ba ta so saboda me in mutum ya tsare in dai yayi yadda Allah yake so to shikenan zai samu wannan falala zaka ga hatta zuciyarsa ta zama sabon Allah baya burge ta ka san in zuciyar mutum sabon Allah na mar kyau Allah ya kiyaye sabala na burge mutum magana ta kare har wanda saba Allah ke burge shi ya sha bamban da wanda saba Allah ke ba shi haushi Allah ta kun gane akwai wanda gashi dai yayi saba amma ran ya abace na yana jin damuwa yana ga me yasa yayi ne haka kuma wanda yana jin yana jin dadin sabon yana murna Allah kiyaye shi ne yace wannan alkawari ne daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alkawarin manzon Allah alkawarin Allah ne eh sallallahu alaihi wa sallam da haka kawai in ka tsaye da sallar nan insha Allah ka hayi shi ne shi albardani su ne asubu wal asr sallan asuba da kuma sallar la'asar wa nabi zuhair عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر رواه مسلم أسامو حديث للعبيد حيرة عمارة بن رويبة يدالا ثبت غريش يشي نازما زن الله صلى الله عليه وسلم ينا شوى لن يلج النار ba zai shiga wuta ba ba zai shiga wuta ba ahadin sallah qabla dhuhuri shams duk mutumin da yayi sallah kafin fitowar rana ita ce sallah asuba wa qabla ghurubi yayi sallah kafin haduwar rana ita ce sallah a al'asr yace ya'ni al-fajr wal 'asr rawahu muslim to wannan shiga shiga ne na zama Allah ya raba mu da shi amma shiga na wucewa wanda za a wuce Allah ya alƙawari duk yawa ya wuce shi suratul kahfi ko kahfi ne ko a maryam ne ko maryam ko wai minkum ila maryam ne wai minkum ila wariduha kana ala rabbika hasiban maqdiya thumma nunji allazina taqaw wa nadharu zalimina fi hadisiya Allah ya madaukakin sarki yace babu wani daga cikin ku sai ya gangara ta wuta wato siradi kenan siradi shine za a bi wuta na kasa Allah ya ba mu sa eh Allah ya sa mu lafiya eh siradi akwai matsala akwai waɗanda suke sanya road block a kan siraɗi da amana amana da zumunta su ne suka je suka rasa inda za su sa road block sai san siraɗi eh amana da zumunta a nan manzo Allah sallallahu alaihi su a nan suka sa shigensu duk wanda ya ci su to a nan za su haɗu hakanan duk wanda ya yin zumunta to a nan zai gane kurashi Allah ya kiyaye da haka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alƙawarin da yayi sai dai wannan kuma wata sirati hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa sun yi bayani Allah madaukakin sarki cikin ikonsa akwai bayan da yawa da za su wuce cikin sauki Allah ya samu na ciki akwai waɗanda ma 'yan gata ne na ƙarshe gata na ƙarshe wanda sai an je an buɗe musu ƙofa aljanna ana musu maraba ku shigo sannan ku da zuwa ana salamun alaikum ɗiftun fadukuluwa kalibi sai su tsaya su ringa cewa mara mala'iku suna an ce za mu shiga aljanna sai mun busa daɗi ina yake ka zama mutum ya samu fili ko an ce sai don bayi daɗi ake kai ƙafa na su ya musu daɗi sun hawa ba su san sun hau ba saboda suna cikin aminci in fa min faza'in yau mai zin aminu Allah ya ce suna cikin aminci Allah ya sa muna ciki eh akwai wanda kuma kallon su daɗin kawai ya isa su damuwa saboda haka za a haushi kuma abubuwa na na kusantar lokaci suna nan suna ta faruwa da ka dole ne mu ta addu'a muna gode wa Allah maɗaukacin sarki da ya kawo mu duniya a wannan lokaci eh sun gode Allah kuma muna roƙon Allah ya sa mu fita lafiya yadda muka zo lafiya da mu da zuriyar mu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya shi ne kawai musulmi zai ta fata amma abubuwan da suke faruwa za ka ga ba su da kyau yanzu scientist wai sun yi wani sun yi wani ci gaba ko research ko experiment wai idan mutum ya mutu sun yi sabon kabari za a ringa sa mutum sai zama bishiya kuma ƙarya suke yi wallahi ka san ƙarya wallahi ƙarya take amma abin yayi har ma suna gwadawa har ma ana hira da mutane wai suna su suna sha'awa su zama bishiya abin ya burge su kaga me yake gaya ma gaba ɗaya ana so a aidiyar tashin kiyama a cire wa mutane a cikin zukatansu a wanda zai zama bishiya ai ba magana tashin kiyama ko ko ina da ana so hikima ce na a cire wa mutane magana akwai tashin alkiyama shikenan kaga silently a mai da mutum arni dan mutum na yadda da wannan ya zama kafiri la yadlibannaka Allah min zimmatihi bi shay rawahu muslim an samu hadisi daga jundub dan sufyan ya dala tabbata gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla subha wa nabiyyi salla asba' fahuwa fi zimmatillah yana cikin alkawarin Allah yana cikin tsaron Allah yana cikin kiyayewar Allah wanda duk ya sallah zuwa ya samu tsaro ya shiga cikin amana ta Allah sai ya ce fanzur ya buna adam dan ya kai dan adam ka kula da kyau ka lura da kyau ka kiyaye la yadlibannaka Allahu min zimmatihi fi shay kada Allah ya same ka ka taɓa wani amanar da ya hana a taɓa kada Allah ya same ka ka cutar da wani abin da ya kiyaye ya hana a cutar da shi shi yasa mutum in ya sallah asuba shi kenan wanda ya taɓa shi ya zama taɓanika gar sarki kusan a rayuwa akwai lokacin da mutum zai kai na shekaru shi ma ana kiransa wannan shekarun taɓanika ga sarki shi ne lokacin da Allah zai sa mala'iku su daina rubuta a mutum komai su zai rubuta masa komai na zunubi amma kuma ana rubuta man lada in yi mutum ya tsufa sai a sa mala'iku sai su daina rubuta masa zunubi saboda mu ya shiga wani yanayi idan tsoho ya yi tsohuwa mai kyau sai ka daina ta karatu a mai ta karatu daman lada in mai tsohuwa mai kyau baka daina ta ashar na ce sannu ba baka ya dura a can Allah ka washi in bai san ji abu ya shiga babu rudu Allah ya kiyaye eh to to wannan lokacin ana daukewa dan lutufi na Allah madaukakin sarki sam da an dawo sun maradadna ku aswal kafi ne da mun dan Allah zagaye zagaye yake in ka duba wani hoto da aka yi jinjiri ya tashi ya dan girma ya dan ya zama mutum ya zama abin ne ya dawo ya dunkusa ya dawo sai kuma ya dawo dawo dan jinjiri haka duniya fa take ka taso daga jinjiri ka koma jinjiri idan tsufa ya tsufa sai ka ga mutum ya dawo kamar jinjiri eh shi yasa ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi addu'insa ya roki Allah wa a'udhu bika an uradda ila arzal umr amma mu da yake muna san duniya kawai ko kace zai ka tsufa na kana so da shi sai an buga gowar baya da kai ina nufin koma wanne ne dari da goma kana nan amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ban Allah ya kar Allah ya kai shi wannan shekaru eh saboda me duk ko an yi yaje sai an tafi shi yasa wani lokaci ake cewa musulmi kawai ya danna zuciya ya yi fada da zuciyarsa ya rarrashi zuciyarsa ya gwada zuciyarsa kawai ta hakuri zai mutu ba wai yanzu ba fa ina nuhu ta yarda cewa ka san yarda mutum ya yarda zai mutu da kuma mutumin da yake ta tsilla tsilla shi ba zai mutu ba eh akwai da yawa abin da aka tura mutane wani yana nan ya shekarar casa'in amma har yanzu bai da zai mutu ka gane ya in mai dukiya ne sai shirya likitoci masu zafi ya ɗan ji wani abu a kan shi sai kira a kira likita ya zo ya ce zai ce no cost for alam sai ji zai lafiya da shi magana wai a ce ya kawo ko zai mutu ne kaga wannan kuma kuskure ne a rayuwar musulmi shekara tasa'in shekara ai kawai sai ka haƙuri ka yi ta tasbihi ko tasbihi bi hamdu rabbika wasu ta gafirhu kawai ina huka na tawaba da da ya yadda ya miƙa wuya cewa lalle kawai yana jira yake yi shi yasa za ka ga wasu rashin lafiyan da za ka ga an ɗauki wani tsoho an tafi da shi ana ta yawo da shi duniya ƙasa-ƙasa wai sai ya warke kuma ba zai warke ba in ciwo ya kama tsoho ba ya warkewa ko ya guri ba tsoho dai a nan sosai a sanu sai ba ba zo amma dai wani ciwon in dai tsufa ne sai haƙuri wallahi kawai haƙuri shi ne maganinsa ba da abin nan saboda ai yana da alaƙa da tsufan eh amma wanda ya ɗora wa kai shi aiki a duniya shine a wannan lokaci ya ci yana so sai ya ji shi garau akwai wanda za ka ga haka biyu ya ji gwalgwala jikinsa ya tara magani kamar kemis ya sha wancan ya sha wannan ya sha wai yana son ya ji dan sakayau ba zai yi ba wani lokacin ana exercise in kaga wani tsoho sai ya baka ka ga yana dan kokari da yana da kyau ina nuna amma cewa ba baka ji yadda ka ji da ba za ka ji ba na an riga an wuce ko kaga mu ma 'yan samari samari nan da muke ji muna nan wallahi ka kula shi yasa ake son kai ta aiki na gari akwai lokacin da in kai aiki na gari kana son kai ba za ka iya ba yanzu za ka iya tashi kana da saurayi kana jin ƙarfi kai raka a goma cikin dare kullum ka riga goma goma kai su kai ta yi karka ce wai sai nan gaba nan gaba ba za ka iya akwai lokacin da kana son kai ba za ka iya jikin ma ba zai barka ba ya shi yasa kai aiki ba za Allah sala ce ku yi aiki da da yarantanku shababuka na qabla haramika ku yi aiki da shamartakanku kafin tsufanku ya zo wajina ka kabla fakarika kai aiki da dukiyarka kafin talauci ya zo sannan wa wa shugul wa faragaka kabla shugulika kai aiki da lokaci da dama da ka samu kafin ya zama ba lokaci to kuma kai aiki da rayuwarka kafin mutuwar ta zo dama haka ake son musulmi shikenan sai ya koma wajen Allah madaukakin sarki sai kuma mu jira lokaci lokacin da za mu fito daga ina daga ina za mu fito a a a a Allah ya gaya mana daga inda za mu fito daga ajjar ya kharju na min al-ajzasi ka annahum jaradun muntashir kuma haka Allah ya ce na duk ayoyin da Allah ya ce za a fita a cikin ajjar daga ajjar za a fita kusan alqur'ani Allah madaukakin sarki hakamul hakimi Allah gwani ne Allah ya sa alkur'ani ya yi daidai da kowane zamani duk rudin da za a shiga alkur'ani da yake da shi duk ilimi da komai kuma Allah maɗaukacin sarki da shi ne ya halice mu da ya sa ajida saboda me idan da kabari ne ai wani ya shiga kabari ba na akwai wani shi ba amar kabari ba ko ba mu wani shi watan da aka yi da naman shi wataƙila namun daji ne wannan ya ci kafa na wannan ya ci kai wannan shi kenan na duk zai gashi na wani kona shi aka yi misali to amma dukkanmu da yake muna da ƙwayar halitta da Allah maɗaukacin sarki ya sanya mana ko ina mutum yake sai Allah ya mai da wannan ƙwayar halittar ƙasa da haka duk lokacin tashi kowa sai ya fita daga wannan adida shi yasa koda sa'annan kaburburan ma ai ba ku wai zai kuburu bu usirat za a zo a burgita ta ai tashin duniya zuwa a san ta halbi tsaye ko a toto ne a yi wa to amma ina dan adam yana na a cikin kasa akwai ruwa da Allah zai yi kamar ruwan mani ruwa daga sama da haka duk jikin dan adam sai ya tsiro da haka Allah ya ce sun ma'iza da ahakun da a watan ko min al'adi iza an tun ta da an kwalla muku cewa kawai sai kowa ya tashi ya ringa fitowa ta kaga mutum yana tashi mutum yana tashi ya ga kowa na tashi ranar da za ka ga taron jama'a in ba ka san taron jama'a ba ranar da za ka ga taro kowa na tashi kuma kowa ya tashi nan su kaburai ma suke cewa man ba aka nami markadina waye ta da mu daga barcinmu sai mun sai da haza ma wa adar rahman wa sadaqal mursalu wannan shine alƙawarin da Allah ya yi zai ta da mu kuma manzanni sun faɗi gaskiya da kowa zai tashi sai ka ga mutane a tsatsaye na mutane su tashi ta tafiya zuwa filin tashin alƙiyama Allah ya samu muna can muna can kusa muna can kusa akwai a cikin shekara da Allah maɗaukakin sarki cikin lukufinsa yake sa mala'iku suke ɗaukan gawaki suna musu canjin wurare ana mai da gawar mumune kusa da inda za a yi tashin kiyama don kada sha wahala saboda a yi tashin alkiyama kasan dai ba a najeriya za a yi ko na tun da ba a najeriya zai ban an tashi ka tashi a afo na a kayan kana da aiki Allah ya tuba ko a Lagos za a yi tunda dai ka san ba mota lokaci na ka san ai akwai aiki to shi yasa inda za a yi ma can inda za a yi tashi kiyama ba Allah ya nade wannan kasan ko zan ba wannan kasar za a yi ba Allah zai nade ta inda duka a nade ta yi sabu Allah ya sanya sabuwa akan ta za a yi to sai almayar da bayan Allah can sauran kuma za su sha tafiya za su sha gudu za su sha tafiya kuma gudun da babu tsayawa saboda duk bayan mutane duk ruwan duniya Allah ya biya shi ya mai da shi wuta ruwa duk ya zama wuta yana bin mutane kare ko duk wannan wuta take bin shi kasan ba zai gaji ba na zai kara wuta na haka tashi a tsayama damuwa ce wallahi shi yasa ake shiga musulmi ya ta aiki mai kyau ayyuka masu kyau shine suke sa su da ya zama yana cikin nutsuwa Allah ya samu a shi da haka Allah madaukakin sarki ya sanya wanda ya sallan asuba yana cikin aminci yana cikin amana ta Allah to ba a san wani ya masa wani abu mara kyau ba a san wani ya taba shi da haka ko kai mafadaci ne in wani ya tsokane ka in kana so ku yi fada ka tambaye shi yayi asuba kun gane in ya ce ma ya asuba to kakura karkari yawa a ba mai yin karfe tara ba cikin ana jin tarihin cikin kistar hajjaji bin yusuf ya taba turawa ya nuna wa masu kisa yana da masu kashe mutane ya nuna musu ya ce ga wancan mutumin kawai su je su kashe shi shi ne kisan daman duk wanda ya sa hajjaji ya sa idan ya je zai kashe shi amma da ya je ya samu mutumin sai ce da Allah ina da tambaya tsakaninka da Allah ka yi sallah su ba sai na yi sai ce je ka abunka sai ce sai dawo wajen hajjabi ya ce yaya na gaba ka kashe shi ba ya ce ya yi sallah su ba hajji mai kisan kai ma ya san sallah su ba saboda matsalar in ka taɓa wannan sallah asuba rigimar ta tashi da kai da mutum ya koma tsakaninka da Allah kaji matsalar rigimar ta tashi tsakaninka da shi ta zama kana yanzu da Allah kake rigima to kuma ba sai an gaya ma karshen ne rigima da Allah na halaka ce kawai ke sa mutum ya kula bakar a yi faɗa amma ko za ka yi lallakar ringa bincika ko mutum ya yi asu ba yawa ya yi asu ba ka yi haƙuri kawai kuma ko da amma irin laifi ka san wani amma laifi baya haƙuri zai rama wani zai ce in ko an ba sani ba a taka shi ko a yi masa wani abu to in za ka rama ka tambayi mutumin ka yi asuba ya ce ya yi ka yi abu in ba musu ba shi ya daidai ma ka yafe idan ka yi wa'azi وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ويجتمعون في صلاه الصبح وصلاه العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسالهم الله وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون متفق عليه an samu hadisi daga abi huraira da Allah tabbata gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace yata'aqabuna bikum mala'ikatun bil-layl wa mala'ikatun bin-nahar mala'iku suna kai kawo suna canji a tsakaninku wasu mala'iku su zo su yi canjin aiki da rana wasu su zo su yi canjin aiki da daddare yadda ka san masu gadi suna yi ka san mai gadi baya tafiya wajen aiki sa sai wani ya zo ko sai mai canjin ya zo saboda ka a samu matsala a tsakanin tashin wannan wannan bai zo ba to haka mala'iku suke idan waɗannan sun zo da asuba da sallar azhar a la'asar to a lokacin za su yi canja aiki su kuma wanda suka zo tun da asuba sai su tafi sai kuma su kuma waɗannan suna nan tare da mu har sallar asuba samun wasu su zo su karɓe su aiki haka ake ta yi sai maza Allah ya ce waje ta nuna waje ta nuna fi salatul subhi wa salatul asr suna haduwa a sallan asuba suna haduwa a sallan asr ثم يعرض الذين باتوا فيكم sa'annan sai waɗanda suka kwana a cikin bisu koma sama sai su tashi zuwa sama fa yas'aluhumullah in suka fi Allah ya tambaye su alhali wa huwa alam bihim Allah ya fi su sanin halin da mutane suke ciki Allah ya fi su sanin halin da muke ciki da shi ya halitte su shi ya san halin da su suke ciki amma duk da haka sai Allah ya tambaye su sai ya ce musu kaifa taraktu ibadi ya kuka baro bayana a bayina sai mala'iku su ce fa yaquluna taraknahum wa hum yusallun mun baro su suna sallah wa atainahu wa hum yusallun mun baro su kuma suna sallah mun zo musu suna sallah mun bar su suna sallah duka ayyuka bi kun ga wannan rahama ce ma Allah ya mana Allah madaukakin sarki yana gaya musu haka ne yana yin alfahari da mu da Allah yana cewa malaiku to ba na gaya muku ba kun san abin da ya faru a cikin suratul baqara ko suka ce a taj'alu fiha من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم to sai Allah yana tuna musu ya ce mala'iku ba na gaya muku ba ba to su ma mutane ne bauta za su ba wancan ɓarnar da kuka ce duk za su yi sadu su yi ta yi ba da haka Allah yana alfahari da mu to kaga wani kuma za a je a ce Allah mun bar shi mun same shi yana zina mun bar shi yana zina mun same shi yana shan giya mun bar shi yana shan giya mun same shi a bige mun bar shi a bige to za su yi ƙarya ne ba za su yi ƙarya ba ba na ko ba sa ƙarya ba sa sabon Allah na yawa eh mun same shi yana kallon kwallo Allah mun bar shi yana kallon kwallo duk abin da suka same ka suke yi na ba wai duk abin da suka same mu na shi za su faɗa ai ba wai za su kaga ba ne ba za su faɗi wani abin da ba same mu ba amma kaga wannan idan musulmi ya tsare duk la'asar yana sallah duk asuba yana yi to kaga ya huta labarin shi ne Allah mun same shi yana sallah mun baro shi yana sallah shi kenan imam bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi wa an jabir bin abdullah al-badali radiyallahu anhu qal kunna inda nabi sallallahu alaihi wa sallam fa nazara ila al-qamar lailat al-badr fa qala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar la tudamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا متفق عليه وفي رواية فنظر إلى كما ليلة أربع عشر عشر أسامة حديث جرير دان عبد الله البدلي يدال ثبت غريشي yace mun kasance wata rana a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya daga kai shi sai ya kalli wata daren daren sha hudu shi ne lalatar badiri daren sha hudu wato lokacin wata ya ƙure ya ƙure haskensa sai dai raguwa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli watan nan faƙala sai ya ce ya ce wa sahabbai innakum satarawna rabbakum ku nan za ku ga ubangijinku kama tarawna hadal kamar kamar yadda kuke kallon wannan wata wato ko ga tashbihin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tashbihi ne na gani ba wai Allah kamar su ɗaya da wata ba na a kallon ne kawai amma Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hijabuhu nur abin mayafin Allah haske ne yace inda zai yaye shi da duk abinda hasken Allah zatin Allah ya taba shi da ya koli amma kuma aljanna lafiya lau rana sati da zamu ringa zuwa daren juma'a ganin Allah kuma ganin Allah ma ran juma'a matsayi matsayi ne ne zuwa juma'a da wuri su ne za su more shi aljanna ma karka ce wai kai sai ana ta da sallah kake zuwa kaman katibul sa'a kada kuma kana zuwa da wuri kaman ba yana nan za ka ga sakamakon shi a cikin aljanna ma su ne za su su ne na na kusa na farko za su daɗi to kuma ganin Allah ya fi ya fi aljanna daɗi na tambaye ka me ya fi aljanna daɗi kake ganin Allah za ka ko za mu ga Allah insha Allah amma ba a nan duniya ba nan duniya kan a ba mu ba ma annabawan Allah da suka yi kokari su ga Allah Allah ya ba mu labarin yadda abin ya kasance ko annabi Musa ku duba matsayin na annabi Musa da ya roki Allah ya ce zai ganshi Allah ya ce ba za ka iya gani na ba Allah ya ce amma ka kalli dutse zan kaɗan ɗil daga cikin hasken zati na ya taɓa dutsen idan ka iya kallon dutsen to sai kuma a zo a yi maganan gani na Allah maɗaukaki sarki da ya bar hasken zatin sai ya je jikin dutsen nan annabi Musa da ya kalli dutse kawai sai ga dutse ya zama gari dutse ya zama gari annabi Musa kuma kawai sai ya faɗi a sube ya suma shi ne da ya farfado ya ce ƙarfi ya tabbata gare ka wato dai yake da ya ce Allah Allah magana ganin ka ba shi sai mun je can eh sai mun je can zaka ji ana ta tattauna tsakanin malamai cewa shin annabi ya ga Allah a nan duniya ko bai gaishe ba tambaya ne ba zai amsa ma kai sai ka ji wala ya ce ma bai gaishe ba na'am ya ce ni na'am hadisin na na aisha ce bai gaishe ba Allah ya ji kan shib imam malam Musa Muhammad Allah ya masa gafara in yayi karatun da sai ya ce ku yi haƙuri mun je sai mu tambayi manzo Allah mu ce ya Rasulullah a duniya ka ga Allah can zai ce zai gaya mana a to a yi haƙuri abin da alkurani ya ce la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar to ganin wannan ba ba mu da idan za mu iya kallon shi idan mu bai da wannan karfi ka san ido karfi karfi ne ba ka ganin sauro ku duba sauro Allah maɗaukacin sarki ido ɗari ya mara wallahi sauro ya haula lallai wata rana mu karatu akan sauro wallahi ido ɗari ne da sauro na ido ɗaya har guda ɗari ai in ana ma darasin sauro ai karatu ne mai muhimmanci eh da Allah kaji yake cewa ya kira shi ai eh inna la la yasahi an yadri ba masalan yace ma ba'uda ba ma fauka ai ba'uda kuma zuciya uku Allah ya masa kalai ba zuciya shi da yawa zuciya uku abinda Allah ya sa a jikin sauro ko jirgin sama bai da shi eh kana gani shi ko kai kaje shi eh ai shi yasa kaga Allah ya yi masa abubuwa na yana da sanso iri iri a jikinsa shi ba da yana gane jini mai kyau in ya zo nan ya zaga zai iya zaben jinin da zai sha eh zai zaɓi jinin da yake so shi yasa za ku yaba ci ko biyu ya zo ba zai ci ji ɗayan ba sai kai duk inda ya zaga sai kai sa'ana Allah ya masa wani abu irin kamar masu fiɗa na likita in ya sauka a jikinka zai sa wannan abin sanyi ba za ka sani ba eh sai ya yanka ka ya ja jini zai tafi sai ka gani sai ka ji an cije ka idan kuka lura in ka ga sauro haka in ka bi shi haka baka da ya ka same shi sai sa'a ai idan ka yake zuwa idan ka ga sauro ya ganka sai ya taho sai ya taho nan shi yasa zaka mutum yana ta neman shi ya gudu saboda iya kakkawa yanka kenan kana ganin shi a nan in ya tashi nan zai zo kanka ba wai gaba zai yi ba ya san zaka gan shi so halitta ce Allah ya yi wanda take mai ban mamaki eh kun ga mun bar karatu mun dawo sauro kuma wallahi wallahi nan hmm gaskiya ne to annabi sallallahu alaihi wasallam yace za ku ga Allah a cikin wannan ranar tashin alkiyama a cikin aljanna sai ce la ta zamu na fi ru'yati ba za ku yi turereniya wajen ganin Allah ba kun ga ai wata in aka ce yanzu wata na sama ba wani wanda zai ce bari na zo gidanku na gani na ba wani ba ruwan kowa ko ina kake to har inda manzo Allah ya bada sifar nan yadda ba wani wanda zai ce matsani ban gan shi ba to haka aljanna ma ba wanda zai kare wani Allah sai ce fa in istadatum Allah tugulabu ala salatin qabla tulu'il fajr idan kuka samu dama kada a rinjaye ku bi ma'ana kada ku yadda ku kasa yin sallah kafin rana ta fito ita ce sallah asuba sa'annan wa qawla gurubiha kada ku yadda sallah ta kuce muku kafin faduwar rana ita ce sallah asuba fa fa'alu Allah ce ku yi haka da haka musulmi ya kiyaye wannan salloli hasali ma da aiki da duk kai ko ko haya zaka kama ko gida zaka gina ka so mu duba zaka iya sallah asuba idan ba zaka iya ba kawai ka bari gara ka zauna a gidan haya ka ringa asuba ka rayu da ka zauna a gidanka baka asuba wallahi saboda ƙarshe duk duniyar nan na aje abin ƙariya zai yanzu ka je makabarta aka ce ka zaɓe a cikin aka ce ka shiga makabartar nan a ce ka zaɓi wanda suka ji daɗi a duniya da wanda suka sha wahala ba ka sani sai dai an rubuta suna na na rubuta suna ka san mutum ka ce wannan mai kuɗi ne misali wannan talaka amma haka a gabar an gama duniya ta ƙare da haka da adam abinda Allah ya gaya mana nawa ma khalaqtul jinna wal insa la liya'budun dole musulmi ya kokari ya zama ya ci wannan ribar dan ribar mu kenan ribar ka kenan kawai kana samu ka mutu da imani shikenan wannan kwamatalan duniya shikenan sai dai labari za a dinga kai ma labari wanda suka mutu suna jin labarin iyaye da suka rasu suna jin labarin ƴaƴansu karka ce baban ka ya rasu bari ka zama dan duniya duk abin da kake yi na rashin kirki ana gaya masa yana ɓace rai yana jin haushi yana jin takaici nan ka zama mutumin kirki ana gaya ma yana jin daɗi iyayen mutum ana kai musu labarin ƴaƴansu in ka zama mutumin kirki iyayenka suna murna ba su mutu sadan mutum ya zama wani iri suna jin bakin ciki Allah ya kiyaye a a wata ruwa ya ce fa nazara ila al-qamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dubi wata lailata 14 14 daren 14 وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبد عمله رواه البخاري أسامة حديثي دقاء بريدة يسي النبي صلى الله عليه وسلم يسي ولد دي يبر صلى العصر فقد حبد عمله أيكي شيا لالك أيكي شيا لالك malamai sun yi magana da yawa akan wannan fassarar haiti ya lalace wasu suka ce shi kenan gaba ne da aikin da yi na alheri ya rushe wasu suka ce a aikin da yi na ranar wasu suka ce a gashi nan maganganu da yawa ƙarshe dai wasu kuma sai suka ce a idan ya yi musu sallar diddi abubuwa ne wanda suke nema wa mutane mafita saboda kaga da wuya ka samu mutum bai taba barin la'asar din na misali a cikin rayuwa amma kuma tsawatarwa ne shine abin da wasu kashe karshe cewa zajar ne tsawatarwa ne kada musulmi ya zama yana wasa da sallar la'asar kamar da Allah ya umarni dukan mu tsare salloli Allah ya sa mu tsare su alhamdulillah Allahumma sallallahu Assalamu alaikum Allah ya ƙara malar lafiya ba ku ci amin ba yawa har da ku shi ya rubuta malam dan Allah ina so a sa ni cikin addu'a ina neman aure ne amma kullum sai matsaloli ne suke shigowa a cikin al'amarin domin daga wani daga an warware wata matsalar sai wata ta ƙara shigowa to Allah ya warware amma kuma ya sani cewa duk auren duniya babu wanda bai da matsala duka duka maganin matsala dama haƙuri duk masu aure ma haƙuri ake wanda ya ce zai aure ba haƙuri ba zai iya zai ta saki zai ta saki har ya shiga cikin babu rudu da haka kawai haƙuri ne wasu samarin suna sa wasu dokoki ne kamar da wasu ma'auratan ma suke sawa suna so su zauna da matansu kaman kaman kamar ɗan sanda ko mai igiya wai mai igiya ne a nemi uku da kursu ka gane ba wani kawai sai doka sai oda ba wani abin nan ba kyau da kawai duk duniya ma haƙuri ne ka yi haƙuri wasu matsalolin da yawa za ka ga mazan suna da hannu a cikinsu wasu kuma matan ne kuma dole arewa matsalolin mu sai su karuwa suke akwai wata wuta da aka kunna mana da yawa ba mu gane ba kun ga wutar yan diraman nan kun ga wutar yan diraman nan wallahi ba wasa ba ce mu da yawa sun dauka wasa ne ba wasa ba ce wallahi kun ji na yi rantsuwa daga nan aka rusa tarbiyyar mutane da yawa daga nan aka cutar da 'ya'yanmu mazansu da matansu da yawa wata na akwai wani malami a nan zan sashe mana jawabi akan yan dirama wato dole ne kuma a yi saboda sun zama wutan kara suna tawa mutane barna suna tawa mutane al'umma barna duk aikin da iyayenmu suka yi sun rusa shi sai sun rusa shi wallahi kusan barnar su ma har ta fi ta arna aka ware ko to na mawaka to ita nan to ajiya biliyan ko miliyan biliyan bakwai to Allah ya sauke kun ji gwamnatin da ake cewa take cewa in an yi addu'a ana ɓata kuɗi ko gwamnatin da take in an kai mutane maka an yi barna na amma in an yi da in an yi in an yi da rama da biliyan bakwai ba a yi barna ba wannan tunani ya kamata gaskiya a gyara shi wallahi shi yasa ka ga abubuwan na al'umma na shiga wani irin yanayi Allah maɗaukakin sarki fa shine da duniyar nan shine da lahira kuma wallahi shi za a koma gare shi a samu sauki eh dole ne a koma ga Allah eh Allah ya sauki Allah ya shirye da Allah ya shirye da su su gane amma wannan abin da nake faɗi abin ba kyau saboda barna ce ta yara maza da mata ba barna ce ake yi kuma wani abin da zai baka takaici waɗanda ma ba musulmi ba sun shiga cikin harkar yanzu 'yan mata canza suna suke yi sai kawai yarinya ta zan ba musulma ba sai ta zo su ce sunanta aisha musa sai ta yi ta baɗala yadda nan take su ‘ya'yanmu kuma suna kallo suna koya ganin ai bahaushiya ce shi ne sai ka tattala ka je ka ji asalin ta gaba ɗaya ma wai ba musulma ba ce wanda ya zaura kusa da wajen yake cewa a gidan dirama akwai wanda in sun mutu an je garin su sai a tare a shekarya ta yi ma da sunanta da ta shigo gari eh wallahi ba ma musulmai ba ce amma na shi kenan ta sa a kwali ta sa a tamfa shi kenan shi yasa za ka ga abin rashin kunya ta yi yawa da nisa da Allah kuma har suna faɗa yanzu akwai wasu da suke wai suna komedi wasu komedi ma har har abin ridda suke yi na nufin nan tsaban za ka tarar da su ba su san addini ba za ka ga abin ya kai matsayin ridda wasa da Allah wasa da Qur'ani wasa da musulunci wasu na wasa a yi dariya shi komedi a musulunci dama mai dan komedi dan wuta ne eh me ma sauraron komedi dan wuta ne hadisi ne ba wai faɗan wani mutum bane maza Allah sallallahu alaihi wasallam hace ce wailu lailu sun azaba ta tabbata ga mutum da yake magana da mutane su yi dariya ba shi ne komedi ba ko wani abu ne komedi shi ne ai ban dariya sai musulmi da kake da wannan tafiya a gabanka ta tafiya lahira ina kai ina wani baka dariya ya ka wata ɗabi'a ce kuma abu ya zo ya cakuɗe kai ka ce irin namu ne ana ta tafiya ana ta tafiya idan ka ji labarin yadda 'yan mata suke so mai yin drama abin akwai takaici amma ana ji an yi shiru wai kuma in ma kai magana sai a ce ma wai kaman ka damu mutane kuma